لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم همة الشيخ حضوري لنا في هذا المحضر ولتعطيه نظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين bayan haka masu kallon mu da saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa a wannan halka mai albarka wa mu a mu ita ce halka ta 41 da 42 da 43 wato malam yau ya halka an yau zan yi uku saboda kun san an bi ni bashi da biya na faɗa jaban mulki ba halaka jaban sarar to na saurari jau a kowace cikin dai na kuma ga yan babu mani yan points da ya kamata a ce an yi magana a kai amma duk da haka zan yi magana a kai ɗanshin da ba za a rasa abin faɗaɗin ba ko kaka amma gabanin in shiga a bayanan halƙoƙin shi abin da ya kamata in yi magana a kai ina so zan yi wani jan hankali da ɗaya kullum malam yana cewa shi ya dage sai ya kare annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ko mun dage sun kare shi hudu a'a wannan maganan fa ba gaskiya ba ce ya kamata a fahimta dukkan mu maganan mu guda ɗaya ce maganan mu shine wane ne yake dukkan mu mun wato mun sa bambancin fahimta ne so da haka wane ne fahimtar shi take daidai wane ne fahimtar shi ta karkace ka'idar addini in aka samu gardama a fahimta to ana mayar da zancen ne zuwa ga Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Qur'ani ya tabbatar mana to wannan abun mu dauke shi akan cewa muna da wata fahimta ne da mu da malam akan shehunnai ita ce kawai yana so ya ce shehunnai ba kan daidai suke ba muna so mu ce mu kuma Allah ya saka musu da alkhairi ba mu ga kuransu ba abinda kuma muka gani ko da na kure ne daidai din tafi kuran yawa saboda dan adam in dai ba ba annabi bane daman ka ɗauki kalman isma ka ɗora ma wani annabi daman wannan ba ta taso ba a da'irar musulunci ba mai wannan tunanin sai dai dukkan mutumin da ya riga ya wuce ko kuma ya yi rayuwar shi to ka kalli mahasin ɗin shi ka ambata abinda yake na kusakuran shi ka roƙa masa rahamar ubangiji wannan shine kawai amma matuƙar wani zai ce shi kullum kurakurai zai yi ta fuddowa yana binne kyawawan ayyuka to tsakanin da Allah wannan zamu ce yayi kuskuren fahimta addinin musulunci addinin musulunci abin da yake koya mana mutumin da ya bi Allah ya kyautata bakin gwargwado to a kalli ayyukan shi na alkhairi a nema masa gafara akan kusakuren shi to wannan shine abin da muke magana babu mutum ɗaya a cikin mu wanda zai ce wai shi wani yana kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani yana kare shi wani babu wannan magana sannan idan ma magana ce ta kare annabi alaihi salatu wasalam ni ban ga wani illa ba a cikin cewa wane ya ga annabi muhammadu in dai da gaske ya gan shi din a ce wai ana kaskantar da annabi wannan kalmar malam ina roƙon malam dan Allah dan annabi a riƙa kyautata ladabi a cikin janabin manzo Allah cewa wai wasu sun dage sai sun kare shehunnai ko da annabi muhammadu zai kaskanta ina maganin kaskanci akan Allah wannan kalmar annabi muhammadu ya wuce a riƙa jifa shi da kowace kalmar da aka ga dama akarmakalla yanzu idan shehu tijjani ya ce ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shehu ibrahim ya ce ya ga annabi muhammadu kawai sun ga annabi muhammadu shine sun kaskanta annabi muhammadu to kenan da annabi ya ce ya ga arabawa a kudus ya gamsa a sama shi ma ya kaskantar da su ne akarmakalla dan allah abin da babu shi a daina kawo shi babu wanda magana mai kama da cewa an kaskantar da annabi dan an ce an gan shi wani Uh, ya mun wata magana cewa uh, maganar da muke ta yi uh, wai kamar muna ba zindikai da 'yan haƙiƙa da jahilai masu ƙarya na cewa sun ga annabi ga muna ba su kariya a a kalla ba haka ba ne abin da ya kamata mu sani idan aka ce ga gwamnati ta yi kuɗi gaske dan fa wani yayi kuɗin jabu ya shigo da su kasuwa to ba za a zo a yi bani ɗin kuɗin gaskiyan ba abinda ake yi sai a dage a gane wanne ne kuɗin gaske wanne ne na jabu sai kai amfani da na gaske ka bar na jabu so masu cewa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama da gaske da masu cewa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙarya abinda za ka yi shine kai ilimi kai insafi sai ka tantance tsakanin na gaske da na ƙarya shine bambancin kawai amma idan cewa an shigo da kuɗin jabu kasuwa so da haka duk kuɗi ma ga baki ɗaya daina an sa wannan wauta ce wauta ce so da haka wannan shine maganar mu muna magana ne kar a canza mana maudu'i ba magana bane na maganan wai kaskantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ka magana kaskantar da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a magana ce na kana cewa shehunnan nan musamman shehu tijani shehu Ibrahim ko kuma wanda kake daukar littafin nan naci wanda yace al-hadiyatul hadiya mai zagin shehu tijani kana so ka nuna wa duniya cewa shehu tijjani ba mutumin kirki bane mu kuma muna so mu tabbatar wa duniya cewa shehu tijjani bawan Allah ne salihi shine dagan mu da kai karka canza mana maudu'i karka canza mana maudu'i daman kun saba wannan a a hijacking abubuwa kawai abinda babu shi sai ku zo ko kuma abin da yake ba naku ba sai ku zo ku daddafe maganar nan magana ce ake kasa littafi da zai nuna wa duniya ta shehu tijjani da ɗariƙar tijjaniya ba mutanen kirki ba ne mu kuma muna so mu tabbatar wa duniya bayan Allah nan salihan bayan Allah ne shi ne kawai maganar mu da shi kar a canza mana maudu'i kar a canza mana maudu'i kar a canza mana maudu'i a kuma idan har ka ce wannan ne dagar kenan waccan din da muke ya tasa tabbatar wa duniya cewa shehu tijjani ba mutumin kirki ba ne shi yasa kake so ka ɗauke hankalin duniya daga maudu'in da kake son ka yi ka sake ka kasa bayyana wa duniya cewa ɗariƙar tijjaniya ba abin kirki bane hujjan da zaka gamsar da al'umma cewa ɗariƙar tijjaniya ba gaskiya bane ka rasa ta so da ka bari ka ɗauki hankalin mutane daga mawdu'in ina ga wannan ne kake son faɗa ko to in haka ne mun gane kuma masu bin ma sun gane wannan an wuce wurin abu na biyu da nake so in yi magana a kai shine a malam ni yanzu ka rikita ni na rasa ya zan yi da kai farko ka ce min aya da hadisi kaɗai ake addini da su na dage na yi ta ruwan ayoyi da hadisai sai ka dawo ka ce min a'a in na kawo aya da hadisi sai na kawo fassarar magabata na fara sai ka dawo ka ce a'a magabatan ma in an kawo za ku dora su a suke inda suka yi daidai ku amsa inda ba su yi daidai ba ku saba da su to anan ne ka ruɗa ni dokon da nake ka zana mun wasu malamai dan idan ina so in gamsar da duniya gaskiya ta dole sai na yarda da sharkan da ka sanya shi yasa lokacin da kace a bar maganar kowa a koma ta Allah ta annabi na koma ka dawo kace a a dawo maganar magabata sai da na faɗa daman na ce to karfa in dawo maganar magabatan nan kuma ka sake mun wata zilliya to yanzu na dawo ka sake cewa duk magabatan sai ka dora su a sikeli to ina zuwa dan Allah ka ayyana mun sunan wasu malamai ka ce da wane da wane da wane da wane su kai ka yarda da maganar su ni kuma in Allah ya yarda zan yi kokari in baka hujjar gaske mu da maganar su kowa ne ne malamin wannan kowa ya shi amma fa idan ka ce mun wai kowane malami ka ga dama ka anshi zancen shi kamar ka anshi wanda ka ga dama kamar yadda wanda ka ga dama to anan mutane masu saurare ma za su fahimci wannan abin akwai lauje cikin nadi kawai malaman nan kana so ne ka dora su a sikeli kawai malam wane a guri kaza ya yi daidai saboda na ya faɗi ra'ayin da ne da shi to yana tare da Allah da annabi kai ka ce kai ne Allah da annabi a wuri kaza mun saba da shi to baya tare da Allah da annabi malam in dai wannan ce muhawaran mu da kai to ba ni ka ka karfin kowa daga kai sai shedan a wannan daga daga kai sai shedan a wannan daga a wannan kenan so da haka gaskiya yanzu misali in ba al'umma misali a wannan hadisin da na kawo ya tara ali da ka buɗe wuta ka buɗe wuta sai ka kawo mini ibn asir sai na ce to alhamdulillah kawo ibn asir a daidai pejin da ka kawo a daidai gurbin da ka kawo a daidai nukar da kake magana ita na ɗauka na kawo ma hujja sai kuma kai ka ce ba ka yadda ba to ba ka yadda da shi ba da ka kawo in kuma shi ibn al-athir din kana yarda da shi a wata mas'ala ka saba da shi a wata mas'ala to nafsin mas'alar da ka kawo nafsin mas'alar da ka kawo ita ce na kawo kuma ita ce na yi magana kuma ita ce na cika abin da ka cisa da cisa kuma sai ka ce baka yadda ba kaga anan mutane ko suna kallon akwai wallafiya a ciki sai na kawo maka labarin Bilal Ahmad Al-Bustani da gaggau na kama maka wannan magana ka san dalili cewar da kuke yi salaf salaf nayi nayi da kuku kawo duniya su waye salaf kuka iya saboda me saboda in kuka kawo kuka yarda kuka kawo ta'arifin salaf idan ni in na kawo zaka ce baka yarda ba ni yanzu na fara jin tsoron ka zan rika bari sai ka kawo sai in bi ka akan yadda kake nufin in ma karatu da yadda kake nufin to idan har wannan malamin ba salaf bane saboda dan kwanan nan ne so da haka duk abin da ya rubuta ba a yarda taqiyyud dinil hilalin da kake so ka karanta mana littafin shi ma dan kwanan nan ne so da haka shi kenan yanzu wancan da ke dan kwanan nan ne in ya kawo magana ba a yarda amma taqiyyud dinil hilali dan kwanan nan shi kuma in ya kawo magana sai a yadda haba akara wakalla ina hankalin yake kuma a yi adalci duka a a yanzu dai duniya tana so ta fahimci cewa kana da wani ra'ayi da kake son karewa kadai duk wanda ya daidai da ra'ayinka kuna tare wanda ya saba da ra'ayinka ba kwa tare to a nan gurin ba gaskiya ake nema ba abinda ake nema kafa wata fahimta kuma dole ba tare da hujja ba kafa fahimta dole ba tare da hujja ba amma in ana maganar salaf na faɗa ma ko ibnu taymiya ba cikin salaf eh kenan kuma wannan dagar da ake ta yin ta da maganar ganin annabi sallallahu alaihi wanda har yanzu ka kasa kare ta ka kasa kare ta kuma jiya kasa ɗinka na jiya halƙaka ta ƙarshe ta tabbatar min da ka kasa kare ta kuma yau ma ka sake maimaita abin da ka tabbatar ka rantse da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa duk wanda ya faɗi wannan maganar ba ya da hujja kare shi da rantsuwa kai to wannan sai na fahimci dama a ka'idar musulunci akan ce wa na kawo shaida sai in ya rasa shaida sai a ce rantsi rantsuwarka kawai ya tabbatar mana da cewa baka da sauran dalili sa dalilan duk ka laliba ba su yi ba duk ka laliba dalilan ba su yi ba to zubar kai rantsuwa to mu ba za mu tabbatar da rantsuwar ba tunda za a iya yin yaminin gumus za a iya rantsuwa ta gumusi rantsuwa kan ƙarya ana iya yi mu hujja muke nema ba rantsuwa malam yanda muka yi carrabkarka da hadisi ya tabbata kuma baka da hadisi to mu ba mu ce ka rantse ba kawai ka fito ka ga mutane baka da hadisi shikenan a wuce wurin amma wani magana wani rantsuwa billahi lazi ba mu iya kariya kwana nawa kana so ka kawo mana hadisi ko aya ko maganar malaman da suka karyata abin da muka faɗa ka kasa sai dai kai ta misalai kuma har gobe muna nan akan hadisan da muka kawo ba mu sauka ba abu na biyu abu na uku kai sai ka ce wai yan dariƙa wai ka faɗi wata kalma sai ka ce malam jafar ya yi kuskure a wai ka ce abin da mu fa ba za mu yan wayan dariƙa yanzu nan shi da rubuci zai faɗi magana akan kuskure amma sai mu kasa faɗa wai saboda me wani abin da iya abin da wanda in na faɗa ba sai na rabi akai ba mutane su je su rabi suka ce wai kace wai saboda ita ɗariƙar idan mutum ya fito ce kamar shaudari ya yi laifi wai wai za a kore shi daga ɗariƙa saboda ɗariƙar ta wani ce amma ita sunna ba a kore kowa da zalunci ce ba a kore mutane ƙungiyar da ke da shugaba da sakatare da ma'ajin kuɗi da da board members kuma ita ce ba a kora mutum nawa izala ta kora a duniya don Allah don annabi eh haba mala ai zancen wannan ma ya zama abun wasan yara kuma abun dariya wanda ba duk ma'abocin hankali ba zai sake dawowa kanta ba shi tsare bocin nan a jayayyar da yake samu a cikin yan dariƙa da ana koran wani da shi yanzu da mutane da ya kori su daga dariƙa har yanzu yana da itirabat da yawa shi dariƙa mutum nawa ne ma ba sai da in ya faɗi magana masa ɗaukar shi ɗarin kai sani ne baka yi ba abu ne namu na cikin gida kuma mu muna da hankali muna da auna abubuwa da ka'idar addini ba ma damuwa da cin mutunci da shi an fito an tallata wa duniya irin wannan halin uraf din ba ma yi amma ba wai duk abin da shaitan rubuci bane ya faɗa dukkan yan dariƙa suke ɗauka mu yan dariƙa yana daga abin da Allah ya raushe mu da shi har yanzu ba mu da halka guda ɗaya wanda mutum ɗaya zai fito ya ce in ya waɗa duk kowa ya ɗauka so da haka dan me muna rayuwa ce irin ta sahabban manzo Allah haka sahabban manzo Allah suka rayu bayan annabi alaihi salatu wasallam wannan sahabi zai kawo fahimta shi kawai wannan ya ce a shi bai fahimci haka ba ko bai zai dauka ba me yasa ya aka yi ta samun makarantu na sahabbai makarantar Abdullahi bin Abbas makarantar Abdullahi bin Mas'ud makarantar Abdullahi bin Umar makarantar Sayyida Aisha da sauransu duk suna da makarantu makarantar Abdullahi bin Umar duk suna da makarantu kuma suna saba fatawa to kamar haka muke da riga irin wancan rayuwar ta sahabbai ita ce muke yi shi wani kaza ne ya fahimta shi wani kaza ne ya fahimta da shi da ruwan sai su fi haka so wannan shine ba mu a dariƙa ba a koran mutum aka rauka Allah amma ya izala su je su bincika ko in ce ku je ku bincika abu na gaba da nake ga ya kamata in yi magana sai kai magana akan yin shi'a wai kullum in aka taba yan dariƙa aka taba shugunan dariƙa waɗanda ma ba wanda ya ce Allah ya yarda da su ba mai tabbacin Allah ya yarda da su sai mu yi ta bala'i muna kaza kaza amma ana taɓa sahabban annabi muna tare da masu sahabban masu taɓa sahabban annabi wannan maganar ai kai zan ce ka musu raddi ka wa kanka raddi da bakinka ka faɗa ka ce ka tabbata ɗan ɗariƙa ba sa tare da ɗan shi'a ko ka ga wani ɗan ɗariƙa tare da ɗan shi'a to ya je wakilcin kai shi ne bai je wakilcin ɗariƙa ba a lokacin sai da ka faɗa ka ce dole ne ma mutane adalci ko ba ma tare da su a nan dai ka tabbata yan ɗariƙa ba sa tare da yan shi'a kai ka faɗa da bakinka so da yanzu in ka dawo ka ce muna tare sai in ce to malam ko me ya faru ake tanakubi haka shi yasa ya da mun duk abin da za a faɗa in ba da gaskiya aka ɗaure shi ba to dole a ci samun tanakubi a maganganun ka akwai tanakubi da yawa sai ka buga misali da wai masallaci wai ba inda yan shi'a suke zuwa ba masallacin da suke zuwa su samu su suke sai masallacin da aka ɗaukar la yan ɗariƙa ba su da masallaci nasu daban masallaci na musulmi ne duka kuma masallaci na Allah ne wa annal masajida lillahi fala shi da umma Allah ya hada so da haka masallaci mu a fahimtar mu duk musulmi yana da haƙƙi da masallaci ba mu da wata sai dara mu hana wane ya zo ko mu bar wane ya zo a'a kadiyar masallaci duk duniya ta sani a duk ƙasashen musulmi masallaci biyu ne kai daga na 'yan izala sai na sauran musulmi duk duniya so da haka izan ba za ka ce wai masallacin 'yan ɗariƙa ba ‘yan shi a masallacin al'ummar musulmi ga baki ɗaya na kowa da kowa nan ne masallaci guda ɗaya sai na biyunsu shi ne masallacin izala duk duniya duk garin da ka je haka nan ne yau ko sauka kai a gari kana bakunta daidai sallar juma'a sai ka sauka sai ka kira mai babur ko mai taxi ka tsaida shi da Allah masallacin juma'a nake so kai maza ka kai ni kawai abin da zai tambaye ka na yin izala idan ka ce ba ne izala mutu ya san inda zai kai ka baya tambaye ka kuma na wani daban kawai ne izala kaɗai zai tambaye ka dan me saboda su kaɗai ne suke da masallaci saboda ka tsabiyar masallaci wannan ba tsabiyar mace da ya kamata ka ɗauke ta a matsayin misalin da za ka ɗora ka ce wai ɗan ɗariƙa suna bari yan shi ana zuwa masallaci sai ɗan ɗariƙa ba su da masallacin kansu ai masallacin kuma musulmi su ne nasu yan izalar ma da tare muke da su duk ɗan da ka ga mun ware daga yan izala yan izala ne suke warewa su yi nasu ba mu ne muke warewa mu namu ba ba mu muke warewa mu namu ba suna ka wannan ba shi ne abin da ya kamata a mumbai da hankali a kai ba su wannan kenan sai in koma maganan karatun ka na jiya a gurguje ka yi magana a kan sufanci da gudun duniya a karatun jiya talkaka ta ƙarshe da ban saurara ba da farko ka ce ba kwa inkarin karama to alhamdulillah tafiya za ta bayyana mana kuna inkarin ko ba kwa yi amma dai da bakinka a jiya ka faɗa ka ce ba ku inkarin karama na yi jocin wannan magana na rike ta kuma tana nan ita ce halkar ta arba'in ko da nawa ce zan duba halkar in rubuta a wannan halkar ta ce ba ku inkarin karama nan gaba kuma in ka fito kai inkarin karama sai in maida maka ansa da wannan maganar da kai jiya sai kai maganar sufanci wai ka ce sufanci da ma'anar sufanci shine a a in dai sufanci da ma'anar gudun duniya kayan da shehu usmanu yana da shi amma wai mu yanzu da muke da wasu banci kaga mutum ya fito da riga mai tsada gidan shi na kowa kyau hula na kalli wajen karya mu ce muna muna da wasu banci sai ka kalli taka kana tana kalli sai ka ce a ni da mun ku kalla ni da mun ba wa kai na da wasu banci ba kai da kai da wasu banci kai kamata mu kanga wani daga jaja wato daga jaja kamar su bayan da su shi Usman ko kana nufin su shi Usman su ne daga jaja ka ce wai ai ni da dai da wasu banci misali wai dariƙa dauke da wasu mu ya kamata a ga mu daga jaja saboda su baye daga jaja ne ko kuma ka ce su shi dan gode su ne su ba masu gudun duniya it means kana nufin su shi dan gode su ne daga jaja to wannan wani ce mutunci ya wuce wannan kuma kuma ka dawo kana maganan ai mu mun kusan shi Ibrahim da shi tijjani akan shi dan gode billahi lazi sun kusan shi Ibrahim akan shi dan gode aka rauka Allah ai wannan ba abin damuwa bane malam wane malami ne mai daraja malam wane ma malami ne mai daraja dukkan su muna iya tirafi darajar su amma malami na da koyar da yana da karin fifiko akan wancan malami shi ne kawai shau tijjani dari kashi muke bi Shehu Ibrahim shehu mu ne, so da haka fifikon daraja da muke ba Shehu Ibrahim, ba wai ta cewa muna ɗora shi da Shehu ɗan kodiyo ba ne a sikeli. Muna so mu nuna wani ya bude, a kamar ni ne da ubana da ubanka, kuma ni da kai muna ganin mutuncin juna, kana girmama ubana, ina girmama ubanka, amma ba kar ka yi tunanin darajar da zan ba ubana sai na ba ubanka haka amma ba dan na ƙara wa babana wata daraja daban ba ina nufin ya fi babanka a'a ta iya babanka ya fi na wakila amma kuma saboda ni nawa baban shi ya haife ni a yanda yake zan ƙara ganin wata daraja a kan kaina yana da wata daraja a gare ni fiye da ta babanka ko da ko babanka ya fi babana daraja so da haka fifikon da muke bibi ko kusancin da mu yawan magana da muke akan shehu radiyallahu anhu da shehu tijani ba wai mun dora su a sikeli bane muna so mu nuna da shehu dan kobiyo da shehu ibrahim ko da shehu dan ko da shehu tijani wani ya komi wannan aikin kai kai Allah ya dora wa shi ina zato kai ne kullun kake rekin mutane wani ya fi wani mu a wajen mu ba haka bane a'a mu almajiran shehu tijani almajiran shehu ibrahim amma mun yarda shehu dan kobiyo salihin bawa Allah ne wali da ka kawo wani tashwishi sai kake so ka kawo ka kawo kasidai Maulana Shehu Bakar Atiku radiyallahu anhu al-Khanjar Rabbani yayi wa wani sarki daga cikin sarakunan Sokoto wata addu'a mummuna gaskiya ne Shehu Atiku yayi amma abin da nake so ka kalla wannan dagar da kake so wai yanzu kake son ka tado ta mu a wurin mu tilka ummatun kar khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat Shehu Atiku yayi wa wani sarkin Sokoto wata addu'a mara kyau amma me ya faru duk abin da shi a ciku ya roƙa wannan sarkin ya ce Allah ya mai shi addu'a ce shi kuma sarkin a aikace kyau yayin da rika tijjani irin wannan azabar duk azabar da shi a ciku yawa addu'ar da shi a ciku yawa wannan masarakin shi kawai a takarda da ya rubuta sai Allah ka mai shi kuma wancan masarakin a aikace rika wani ɗarika tijjaniya me yasa baka ɗauko abin da shi masarakin yayi wa ɗan ɗarika tijjaniya ba sai ka ɗauko kawai abin da shi wannan da aka zalunta mu ɗan uwa yake cewa Allah saka mu abinda ake wa ‘yan uwana Allah kamar mai musu hakan. Ni na ga babu wani abin damuwa a ciki, babu damuwa a ciki. Wannan kuma wata daga ce da ta riga ta wuce, shau a ciku Allah ya da masa rahama ya wuce, wannan sarkin Allah ji kanshi ya wuce, kuma yanzu wata sabon jil ake, wani sabon zamani ake, kuma wannan da'awar taka ba za ta yi wani tasirin komai ba, ta taɓa zumuntar mu tsakanin mu da su. Ni abin da nake kallon wannan abin da ya faru tsakanin wancan masaraken da yan ɗarika Tijjaniya da shau a ciku ni ina kallon shi zan mai adalci na ƙarshe in kalle shi kamar waƙi a ce tsakanin sai da Aisha da sai na Ali su har yaƙi masu kai tsakani amma dukkan su radiyallahu anhu dukkan su so da haka Allah ji kan sarkin Sokoto abin da yayi na zalunta ɗan uwan mutum janawa saboda wata fahimtar shi yana da iko ne na gwamnati ya musu yau ba zai yi ba abin da yayi dan shi yake sarauta Sokoto yanzu ba zai iya wani rigar tijari abin da baban shi ba ba zai yi ba saboda me saboda Allah tabaraka wataala ya amsa addu'ar su cewa ko Allah ya tsare wannan musibar da ƴan uwan mutijjanawa suka samu a wancan zamanin yanzu ba zai yi amana ba ai yanzu ana tada rika tijjani a Sokoto kuma alarai ne yake yana so baya so oho amma yana tada rika tijjani a Sokoto kuma wannan yana nuna maka an dade da attempting a gaban ɗariƙar tijjaniya har da ƙarfin mulki an yi amma ba su nasara ba balle kai da kake tunanin zaka yanzu da surutu so wannan shine abin da nake kallo ba wani abun damuwa bane wannan abin da ya faru lalle shi a ciku ya yi wannan addu'o'i kan wani basarake Allah ji kan wannan basaraken amma shi fa basaraken duk abin da shi a ciku ya roka masa din nan shi kuma a aikace ki wa tijjanawa a aikace ki wa tijjanawa kila lokacin ba a haife ka bane amma ka tambayi magabata tun da kana rayuwa a Sokoto ka tambaya wai menene ya faru tsakanin wancan basaraken da ya tsari ka tijjani har shi a ciku ya wannan addu'a ai ba shi kadai bane sarkin Kadiriya kuma ina so ka fahimta idan shehu shehu Usman dan Fodiya radiyallahu anhu zai yaki mutane dan ya tabbatar da dariƙa sufaye a Sokoto sai wani daga cikin tsatsan shi ya dawo kuma sai ce masu dariƙa sufaye zai yaka wannan mutumin ya amma addu'a ba shehu ce ba shehu Usman aka taba mutunci ba a'a hasali ma an ce shehu Usman aikin da ya rika yi ne a baya shehu Atiku ya yaki shehu dan Fodiya ya yaki mutane dan ya tabbatar da dariƙa sufaye a Sokoto dan wannan cutar ka ji mun karanta maka amal awalan ma balagtu tuta ce wanda ya anshe ta daga hannun shehu Abdul Qadir Jilani a taron da aka shirya mai annabawa duk sun zo sahabbai duk sun zo wanne duk sun zo aka bashi wannan tutar aka bashi wannan takobin so da aka ina ganin a shehu a shehu Usman dan Godiyo duk wani wanda zai biyo bayan shi da zimmar zai yaki ɗabi'un sufaye wannan bai musulunci shehu Usman dan Godiyo ba so da aka duk abin da aka mai ba damuwa bane ba a wannan kenan sai ina ga kusan abin da zan dan cikin karatunka na jiya kenan ko sai sai maganar wayar bella yabo wallahi wannan wayar ta bada dariya kuma duk mai hankali wallahi ya san wanda ya waya da bella yabo wannan dalika tijaniya ne in kuɗin dalika tijaniya ne to daƙiƙin bakin jahili ne kuma a cikin tijaniya mun san muna da irinsu ko dai ba nan dalika tijaniya bane wani dibet ne kawai aka hada dan a cimma wata manufa ko kuma a'a eh dan da rikici amma bakin jahili amma na ai ba wani abun duba bane in kana kallon wannan ya isa hujja dawo mana da maganganun mu kuma sai mu kalle ka dawo mana da su duk maganganun da su da shi wannan jahilin ne da billa ya bu dawo mana da su baje mana da su akan faifai ka ce kana talentin ni ka talle kai talentin dina da su ka gani in ban kare su ba to da kai ba zan ɗauki hujja da bakin jahili da kiki ba akan wai an yi waya da bello yawo ka ci gaba da saka sace saka na wayoyi wannan ba wani abu damuwa bane muna da abin da za mu faɗa wannan abin da biyan bashin harka jiya kenan sai harka yau ka bude ta da maganar kiɗa da waka ka bude ta da maganar kiɗa da waka mala to kiɗa da waka nan har yau ka sake karanta a munitin munik ba kayan ɗariƙar tijjaniya ba ne ba kayan ɗariƙar tijjaniya ba ne kuma ina maimaita man ba kayan ɗariƙar tijjaniya ba ne kuma duk wanda ya zo ce zai yi kiɗa da waƙa a cikin ɗariƙar tijjaniya za mu tambaye shi ina ya samo ta don wannan abin da shehu a shi mai munitin munik ya rubuta radiyallahu anhu shehu a kuma ya rubuta shi a littattafan shi har ma na faɗa ma sun yi musayar ra'ayi sosai da shi da shona sun kabara akan magana kada bandiri ba ma ji ta ba bandiri so da haka wannan ba magana ba ce da ya kamata ni ina ganin akwai tanaku bai da yawa ka karanto daga littattafan mu ka ce shi hannan mu ba su yadda da kiɗa da waka ba kuma ka dawo ka ce wai kiɗa da waka mun ɗauke shi addini to aina wannan tanaku bai ai yau ma ka karanta daga littattafan mu ka tabbatar cewa shi wannan ba su yadda da kiɗa da waka ba sun tabbata wannan shirme ne addini ne wanda ba na Annabi Muhammad ba kiɗa da waka kuma ka dawo ka ce wai mun ɗauke shi addini to yaushe wannan abin ya kamata a ka sake duba shi in kuma kana magana da yan bandira bandira nan da suke ta yawo suna yawo suna kada jita suna haɗa maza da mata suna raye-raye da sunan yaban annabi ina ƙara jaddada ma su san inda suka samu abin su baka da rika tijjaniya ba kuma su sun san wannan shine matsayin mu kuma da yawa da yawa daga cikin sallah ko da akwai ba na son yin abin da zai zama kamar na yi ci zarafin wani ko na amma misali ne kawo ni akwai wani ɗan bandiri a garin wadaura Allah ba shi hakuri abinda duk inda yake yawo da sunan nan ɗarika tijjaniya yake yawo kuma shi kan shi da ɗarika tijjaniya ne amma abin mamaki akwai wani lokaci da ya rika ware ranar juma'a da yamma kullum kusa da sallar magariba zai je zai je yayi bandiri a wata unguwa kullum juma'a da yamma sai bandiri haka yake dan tijaniya dan tijaniya ranar juma'a da yamma zai zauna ne ta la ilaha illallah har rana ta fadi zikirin juma'a kenan amma sai ya je ya ware gefen shi ya samu masu kaɗa mai gangan nan ya ce yaban annabi masu raunin zuciyan wanshi su taso daga da'irar wazifa da zikirin juma'a na ranar juma'a su zo tare da shi suna mai waka 'yan mata na rawa yanzu wannan ɗariƙar tijjaniya ce? Abu na biyu irin wannan sai ka ce me yasa ba ma gyarawa muna yi iya ƙoƙarinmu. Usulubin da muke bi shine usulubin da ka rubuta a bayan banaka. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana mu a aikace muke bin shi. In mutum ya zo mu abinda ba mu ɗauka gyara ba shine in zo duniya in shiga Facebook ko in kunna loudspeaker in shiga TV ko rediyo in rika can wane abin da yake ba daidai ba ne Allah ya tsine mai wannan ba hudu ila sabi da rabbika bi nake mace wani mawzatul hasana bane wannan cin fuska ne ba kuma tsarin nasiha bace ta musulunci so da haka muna iya kokari na yi musu irshadi da yanda addini ya koyar da mu ba da shamata ba wannan shine gaskiyar lamari amma lalle ba ma tare da waɗannan mutanen so da haka maganar ka da kiɗa da waka yana ga wannan shine abu na biyu a karatunka ne wallahi na ji daɗin shi ka ce kun yi waya da wani jiya ya kira ka a wasa har ka yi kokarin ka yi rikodin wanda mazmunin wayar ka kace wai ya tara ali din nan da kuka yi waya da wannan mutumin sai kace kama yarda ka yarda amma tasliman jadaliyan to na ji daɗi wato ummar duniya malam asadu sunna yana so ya dawo wannan fassara ce tara ali ayya zaharu bisi fa ya tara aliyar nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya zaharu aliyar nabi sallallahu alaihi wasallama malam asali sunna ya bi dukkan littattafan da yake nema su su daure mai gindi ya juya fasarar bai samu ba yanzu sai ya dawo yake so ya nuna wa mutane cewa eh ya yarda amma kuma yana jin kunya shi yasa yace to na yarda ta saliman da dalilan to amma ya kaza ya kaza ya kaza tunda dai ka yarda alhamdulillah mu da mun muradin mu ka yarda cewa wannan fasarar gatarin da kawai hadisin nan ba wanda ya fasara shi ba wanda ya fasara shi haka to alhamdulillah yau dai ka faɗa wa mutane sai dai ka ɗanyi kwana kaɗan na san ku ai kuna da shi yadda ba siya ka ɗanyi kwana kaɗan to shi kenan ku yarda na yarda ta saliman da dalilin amma ta saliman da dalilin a je dai ko ma dai wanda iri ne in dai ta salimu din ya shigo fa ni'ima malam dai kaman yana so ya ce ya yarda da ya tara aliya zaharu ne to alhamdulillah mun ci nasara tunda malam ya rasa ya ce fassarar mu ba daidai ba tashi daidai ya yi wutar ya yi wutar sai ya zo da ibnu asir sai mu ce anan ne ma aka kawo ya zaharu sai ya karshe dai malam dole ya dawo fasar gwamnati majmu'ul fatawi amma ba daidai bane ga daidai to sai na duba sai naga koma ashe ba ma kuskuren bane shi wancan kawai ya ji ana ta fatawa fatawa ne shi kamar aku ne sai ya dauke shi kawai a haka so na gode aka roƙa ladirran da aka ji nayi kuni wallahi a shirye yake in asani da kai ba jayayya ba ba jayayya abin da yasa nake cewa ba jayayya ba wato jayayya shine ka yarda dole dole dole sai kai nasara wannan ita ce gardama to ba ita ce muke ba munazara ce muke yi ka kare ni in kare ka ka kare ni in kare ka to alhamdulillahi in mun yi ittila'i akan abin da mun ganin akwai kure kar ka dauka in ka amsa cewa ka amsa dan mu a'a ka amsa dan gaskiya ne kawai kuma mu ma ba za mu maka wannan alfaharin ba ran da muka yi kure mu ma aka rabu Allah sai kai ittila'in kuran mu sai ka ce mana to ka san kayar da mu jama'a a guri kaza da kake babotinka kake harigidan ka tunda ka ce ba raddi nake ba a hauragiya nake to ka gaya mun ba komai ka ce inda nake hauragiyan ma na yi ɓanna guri kaza sai in amsa in ya tabbata ɓanna ni karamin almaji ba abin da na sani wallahi wallahi ba abin da na sani kawai dai dan abin da a a bida'atu bibbin ne la tusawi kulamatin ko waje ina ka bi bida'atin musjatin ko fa fi nan kan tasaddaqa alaina dan abin namu bai taka karaya karya ba saboda a shige muke ba shi yara yau dai malam ya yarda ya tara ali ya zaharu ne sai ce bi da tasliman jadaliyan to mun gode a je ma tasliman jadaliyan sai biyo da tambaya sai ce to duk muqaddara shi ma a ya tara ali ai ya zaharu ne sai ka ce a na farko mu ɗauki hadisin ya ga annabi ido da ido amma duk da haka ya zo na roƙo annabi shahada to ga wasu can suna raba aljanna kenan dai wancan mawdu'i ni muhalli na da kai maganar ya tara ali ka ce babu wani sahabi da ya ce ya ga annabi bayan wafatin shi in akwai a kawo shi ne muka kawo shi ne kawai maganar mu da kai so da duk wani abu da za ka yi tarattabowa bayan nan to da ya ce ya gan shi wanda nassi aka samu wanda ya ce ya yi ta ganin shi ya yi ta ganin shi ya yi ta ganin shi har ya mutu ka yi wannan maganar sannan a sai ka ce wai an kawo wane ne ya kawo shi a babin a karbar addar an karba wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a bai kawo shi a babin ganin annabi ido da ido ba aka rauka lawo ku daina yin kara ku daina dawo da mastawakku irin ta in primary a ilimi bayan kuma Allah ya karfafe ku ya ba ku ilimi mai yawa kana bahasi ba malami ne fa kai yanzu idan muka dauka cewa Imam al-Bukhari zai kawo hadisi a wannan babu gaba kuma sai sake ɗauko shi sai sake jefa shi a wani babi saboda ai hilalar hadisin ba akan wannan babin kaɗai zai magana ba in ba haka me ma'anan mukarrara da ke cikin bukari da muslim da shi tafi hadisai a gan shi a wannan babin kuma a gan shi a wancan babin so da haka sha wani malami ya sanya shi a babin karɓawa annabi addu'a kwarai kuwa zai sanya shi a ciki tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ina roƙonka ka haramta jinin gamratu bin salaba da kafirai da mushrikai shi sanya yake kutsawa cikin su baya jin tsoro ko ina shiga ki amma ya fita lafiya dan annabi ya mai addu'a garanti gare shi shi kafirai ba za su kashe shi ba shine ma'anar so wannan hadisin an sanya shi a wannan babi amma sanya shi a wani babi baya kuma nuna iyakar wannan gurin kaɗai yake magana malam wannan abin da kusa ne malam shine ma'anar mukarrarat a cikin bukhari da muslim da littafin hadisi so da haka aka rauka a daina dawo da mustawar mutane dan kawai ana so a kunshi wani abu kuma an san waɗanda suke sauraron masu rauni ne a ilimi sai a rika dawowa da hankali daidai nasu a yi magana ƙa'idar malami zai isarwa da al'umma saƙo ne kawai na gaskiya ko da kuwa hankalinsu ba zai ɗauka ba in dai gaskiya ce ya isar musu wannan shi ne abin da nake roƙon malam da shi sannan sai ka dawo ka ce imamu imamu suyudi ma ya kawo shi to aka rawa lawo ni abin da har yanzu rike magana kenan imamu suyudi din nan ka ce baka yarda da shi ba ka nuna ma ba mutumin kirki bane dan shi ya daure mutane gindi suke cewa sun ga annabi ka ce zaka bai raddi a tanwirul halal yanzu kuma malamin da kake wa wannan mummunan shaida kuma shine zaka dawo ka rika kafa hujja shi ina so dan Allah duk lokacin da zaka yi karatu da ilimi ka rika cire imamu suyuti daga cikin malaman hujja dan ka riga ka raunana shi bai kamata kuma ka dawo ka raunana shi a can ba kuma ka inganta shi a nan wannan tanakuzin ya kamata ɗaliban ilimi su tambaye ka to me ya sanya malamin da a can kace ba daidai yake ba kuma yanzu ka dawo nan ka ce za ka faɗi yin hujja da shi a matsayin shi na yayi daidai wannan yana gaba adalci bane ba sai ka koma ka ce ka koma kan hadisin fasayarani filiya kazati wannan hadisin akar kalla tunda har ka kai da kayan rantsuwa akan shi nuna baka da hujja kawai ka bar shi wannan magana taka ta mutu wani fasayarani ومن آه فإنه من عاش منكم فسيرى اختلافا كثيرا لكم وانشم فسيراني في اليقظة wai wannan ai fasayara fasayara ikhtilafan kathiran din nan da wannan hadisin ai dake annabi ya faɗe ta a haka yake nufi gashi kowa ya gani amma wancan fasayara ne me ya sanya ake sabani akai aka rawa kallah mu fa ɗaliban ilimi ba wai ku malamai ba har babi guda malaman hadisi suka fitar suka ware sunan shi a mushkilin hadis ko mukhtalaful hadis kai ka san abin da nake magana wanda hadisi ne za a ɗauko ya tabbata annabi ya faɗa kuma an bi duk hanyoyin inganci ya inganta kuma sai a sake ɗauko wani hadisi kuma shi ma annabi ya faɗa an bi duk hanyoyin inganci ya inganta amma sun ci karo da juna ba wannan fa yana faruwa to yaya kai a irin karatunka ya ake mu'amalanta irin waɗannan nasu banne wannan annabi ya ce fasa ya rani fil ya kazata kuma an samu wasu malamai sun gani wasu bayan Allah sun gani to me kome kake so ya zaka ce wannan hadisin ma bai tabbata ba ya ce fasa ya rani fil ya kazata kuma wasu ai da a ce annabi ya ce fasa ya rani fil ya kazata har yau sai ba a samu wanda ya ce ya ga annabi ba shine ma abin zai shiga damuwa amma annabi ce fasa ya rani fil ya kazata kuma sai aka samu wasu mutanen kuma sun gani wannan hujja ce akan ka karau kallah ba hujja ce gare ka hujja ce akan ka wannan ka ka sake kama kanka yadda annabi ya ce fa innahu man asha minkum fa sayara ikhtilafan katiran kuma gashi muna ganin ikhtilafatin to haka kuma yace man marra ani fil manami fa sayarani fil yaqza kuma gashi sun ce sun gani ya kaza shikenan wannan ya tabbata da wancan da wancan duk sun fassaru da a ce har yanzu ba a samu wani wanda yace ya ga annabi ido biyu ba shine ma zaka sanya wa hadisin alamar tambaya amma hadisin waki ya fassara shi to kuma me kake so kuma nan ne muke so daman ka zo kuma gashi Allah ya kawo ka amma sai kai dibi dibi dibi kuma abin nan da kake faɗa wai ana dan diddukewa ni ban san diddukewa nan ma wane ne yake diddukewa ba ga diddukewa na nan a gurin ka sai ka taho ta kawo wasu ayoyi kace wai sahabbai ka rantsi da Allah sahabbai su kadai ne radiyallahu anhu su kadai ne Allah ce ya rantsa su duk wani wanda ba sahabi ba Allah bai rantsa shi amma abun mamaki wai ba ba garancin ci Allah ya rantsa shi amma abun mamaki aya ta farko da ka kawo sai ka kama kanka shi yasa muke cewa kuna wa ayoyi fasarar gatari alqur'ani ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ansari sai ce mi wallahi tabauhum bi ihsanin ji da kyau waɗannan ukun radiyallahu anhum wa radu anhum to dan Allah wace hujja gare ka wanda ka ce wa allazina tabauhum bi ihsanin din nan wace hujja gare ka sai ka ce biyun nan ne kawai muhajiru da ansari kadai ne Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu zan maimaita aya Allah ya ce wasabiqun alawwaluna waɗanda suka yi rige rige tun da wuri da farko farko suka je suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba da gaskiya da shi minal muhajirin da muhajirai wal ansar da ansaru wallazina tabauhum bi isanin da wanda suka bi bayan ansaru da muhajiruna da kyautatawa su waɗannan dukkan su radiyallahu anhu warbu anhu Allah ya yarda su sun yarda da Allah amma sai ka ce a daga muhajiruna sai ansaru ne kadai ake da garancin Allah da su duk wani wanda ba su ba babu garanci shi kuma Qur'ani ya ce wallazina tabauhum bi isanin da wanda na uku ba su bi kadai bane ayar dai kai ka kawo ta ba ni na kawo ba kuma ya kamata ni abin da na gani a wannan ayar mutanen nan duk uku as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin dukkan su ne Allah ce radiyallahu anhum kai da kace a abin da wannan wallazina tabauhum bi ihsanin din nan to kai ne ya kamata ka kawo fasarar magabata wanda wani magabaci ya fidda wannan wallazina tabauhum bi ihsanin din nan yace a abin da su min al-muhajirin wal ansar kadai Allah yake nufi su radiyallahu anhum wa radu anhum su kadai ne inda wani magabacin da ya fassara wannan ya fidda waɗannan na ukun to in kuma wallazina tabauhum bi ihsanin suwa ake nufi sahabban ne kuma su ma har yanzu muhajiru da ansar din ne kuma haido su ne muhajiru ne su ne ansar kuma su ne allazina tabauhum bi allazina tabauhum bi ihsan a karakullahu adiba wannan fasara addena wa qur'ani irin wannan fasara ta gatan ya kamata gobe a dawo a gaya mana to suwa ne ne wallazina tabauhum bi ihsanin din ko ku ka manta da su lokacin da zaka fassara aya shi yasa kawai ka takaita akan sahabbai ko ku wata ma'anar ka ce kake so ka cimma duk wanda ya bi sahabbai da kyautatawa shi ya sanya malaman musulunci idan suka wa annabi salati sun ce a a wa ala alihi wa sahbihi wallazina tabi'uhum bi ihsan ila yawmiddin wa alihi wa sahbihi wallazina tabi'uhum bi ihsan ko a ce wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yau middini muna cikin wannan bakin malamai dan mi dan malaman sun yarda da wallazina tabauhum bi ihsani yau amma malam ya cire ta ya ce sahabbai ne kadai muhajiru da ansar kadai kuma ya rantsi haba aka rawa kalla addini yin abinda mutane za su rika ganin kamar an karkata hanya dan a kare wata ra'ayi ko wani manufa sai a sai ka sake kawo aya ka ce wai Allah ya ce da sahabbai yake har ya ba sahabbai zaɓin abu guda takwas da abu guda uku kulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin tarattumuha wa tijaratin tashawna kasadaha wa masakin tardawna abba ilaykum min Allah rasuli jani fi sabilihi wa tarabbasu ta Allah bi amrihi yanzu wannan ayar da ka kawo kace Allah da sahabbai yake shikenan banda sahabbai mu banda mu wannan ayar ai ba maganar sahabbai bace duk ayoyin da kake kawowa ta haɗa da sahabbai da duk wanda suka zo bayan sahabbai ta haɗa da sahabbai da duk wanda suka zo bayan sahabbai amma yau dan a lauye wani hujja wai sai a zo sai a rika ɗauko ayoyin da lafazin su umumin dukkan al'ummar musulmi yake yi sai a ce wai kawai khasatan da sahabbai kadai ake dan a cimma wata manufa har da a cewa innamal mu'minun lazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu jalu bi amwalihim fi sabilillahi ko a ulaika hum humus sadiqun aka ce ita ma da sahabbai ake banda sahabbai duk wanda ya biyo baya ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah bai samu kokonto a cikin zuciya ba kuma ya yi jihadi da dukiyar shi da rayuwar shi shi baya ciki baya cikin wannan ayar da aka kawo karkar Allah sai sahabbai kadai sannan sai bakin ka ya matse sai ka faɗi wata aya wanda kuma in aka ce duk lokacin da annabi ya irin wannan kiran ko ya ayyuhal ladzina amanu ko da sauran wani damiri sai ka maida shi irin ka ce ula'ika sai ka ce da sahabbai kaɗai ake idan wannan ne ayar da ka kawo to akwai matsala dan ayar abin da ta ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartajin minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin aizzatin al kafirin yujahiduna yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im wannan ayar abin ce ya fi waɗanda ka ba da imani da Allah ya fi wanda kuka ba da gaskiya da Allah man yarta minkum an dini daga cikin ku ku nan to in ana ɗauka wannan zamirin cikin da sace da sahabbai yake to Allah yana wa sahabbai ka shedi yana cewa to wanda ya rida daga cikin ku sahabbai zan kawo wasu mutane bayan waɗanda Allah yake son su kenan wannan ayar in muka mata fassara gatari irin naka sai mu ce Allah yana jawo sahabbai kunne su yi taka tsantsan dan yana da wasu mutane wanda suka bi su zai kawo akramakallah ina kake da ka'idar al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ka'ida ce ma'rufa malaman tafsiri sukan kawo ta musamman a wuraren asbabun nuzul da sauransu kuma ka'ida ce ma'rufa a wurin malaman usul fiqh al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ko da wannan ayar tana da sababin sauka lafazin ake diba sai a ce to ammatan kowane musulmi ya shiga ciki ka'ida ce da kowa ya shiga ciki a karkar wannan ayoyin ka bani mamaki da kake jawo waɗannan ayoyin ka ce da sahabbai kaɗai ake kenan yanzu tun da babu sahabbai sun daina aiki kulin kana aba uku ta daina aiki tun da babu sahabbai da sahabbai kaɗai ake eh ya allazina amanu ma yarshi minkum an dinihi shikenan ta daina aiki da sahabbai kaɗai ake innamal mu'minun allazina amanu billahi rasuli shikenan ta daina aiki tun da sahabbai kaɗai ake haba malam haba malam dan Allah ina ƙara sassauta muryata a yi haƙuri a riƙa wa mutane karatu ba wai a rika neman kare wata ma'ana ba ko wata aƙida ko wata fahimta don Allah wannan shine sai ka kawo a magana ta gaba maganan cewa bayan wafatin annabi wai akwai inda sahabbai suka ganshi wai wani ya maka tambaya wai bayan wafatin annabi akwai inda sahabbai suka ganshi akwai inda abubakar ya ganshi ko umar akwai inda sai da aisha ta ganshi ko sauran mata annabi akwai inda sai da fadima ta ganshi wannan hujjar ai da ita muka fara karin kumallo mun baje ta mun baje ta amma da yake ita ce asawul ahadith fi hadha asawul ahadith fi hadha babu a gurin ka yau ma ka sake dawo da ita ko saboda ita ce hadisi mafi inganci na kare ta ganin annabi a gurin ka wannan shuhar wannan khurafar wannan kuzabala din ita ce hujja mafi karfi shi yasa ko ta yi nisa sai ka sake dawo ta haka mun baje ta yi me yasa sahabbai basu ganta ai mun baje wannan hujjar akwai makaratun baya kuma ranar da muka baje wannan hujjar akan hilalin ne muka dira saboda shi ya koya maka wannan shubha har asalin inda aka kirkiro ta sai da muka faɗe ta wanda ya kawo wannan maganar ba da mugun nufi ya kawo ta ba irin naku wani shedani ne a shakuri al'alusi shi ne ya fara juya wannan fitilar a cikin littafin da kuke ja an fasu kucin salafiya littafin da ya fi kowane littafi daraja a gurin yan salafiya kowane littafi ba ko da qur'ani kenan ya fi kowane littafi daraja ko da qur'ani kenan so da haka wannan shine abin da nake a jan hankali a ciki wannan wannan hujja tun mun riga mun rushe shi Allah ya daina ka mana ita mu aya da hadisi muke nema ba wannan kurafar da aka kirkiro ta aka ciro ta daga littafin al-Imam al-Alusi ba kuma aka zo aka juya ta wani jikan shi a Shakuri al-Alusi al-Baghdadi ya juya ta ƙarya ya wata kan shi ƙarya akan ta ya sanya ta a cikin littafin ku an fasu kutuwin salafiyya mun dauko asalin kissa mun yi maganar ta saboda haka wannan kurafa din ba za ta ci nasara ba hadisi muke nema ba wannan kurafa din ba sai ka kawo cewa babu wani malami da muke bi ido rufe ko ka kawo wannan maganar ok na yi wannan maganar tun farko na yi joshin ɗinta ne an da ƙarshe na yi wannan maganar tun farko ba wai ba malamin da kuke bi ido rufe ba za ka ce a'a za ka ce kuna tare da duk malamin da ya ji tare da ra'ayinku kuna sauka daga ra'ayin duk malamin da ya saba ra'ayinku saboda ku ra'ayinku masu ra'ayi kadai abinda za ka faɗa mun inganci kenan amma yau ka ce mana shehu dan fodiyo ya ce a ka mana hujja da littafin shehu dan fodiyo radiyallahu anhu ihya usunna mun ɗauko maganganu a ihya usunna da kai mana hujja mun buge ka da su ka kasa karewa sai ka sauka da kansu ka yi mana hujja da ibn asir a cikin annihaya fi gari da hadis wal asar mun ɗauko karatun shi mun buge ka da shi ka faɗa ne ka yi mana hujja da littattafan imamu jalaluddin